نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه وسلم على شيكرا دبو ديدة دريه ديدة تلاتين daidai da goma ga watan august shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasan na ɗari daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu muna karatu a cikin abuwabul masajid mana babuka da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen ginin masallaci da kuma wasu hukunce-hukunce da suke da alaƙa da haka babban malami alkhauha shine ainihin wato kafa wato sare wurin da yake asali ba kofa ce wadda za a sa mata kyaure ba sai a sara shi kawai wanda za a rinka tsallakowa ana shigowa shi yake kira alkhauha in an sanya mishi kyaure sai a kira shi albab idan ba a sanya mishi kyaure ba amma ya ɗauki surar kama a sanya mishi kyaure sai a kira shi almamar idan kuma an yi shi da nufin sare ne ba a tsaya an gyara shi ba shine sai a kira shi alkhauha na fata nadri an ubaidillah ibn hunainin عن بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا قال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله إلا سد إلا باب أبي بكر جماعة كن جوانا حديثي wanda al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga wurin babban malamin shi mai suna Muhammad dan Sinan shi ko ya samo shi daga nashi malamin mai Allah madaukakin sarki ya yarda da shi qala sahabi abu sa'id al-khudri yana daga cikin matasa yara ƙanana waɗanda ba shekaru ne da su ba a cikin ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka ta bayyana a cikin juya ya tafi bayan ya tafi sai sai na umar ya fito ya ce jama'a yake magana da jama'a da ya samu suna zaune suna jiran shi ba ɗazu na ji muryar abu musa al-ash'ar yana sallama da ni ba aka ce haka abin yake me ya faru ina yake suka ce ai sama uku ka jira sai ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa idan mutum ya sallama guda uku babu wani jawabi sai ya juya ya tafi sayyidina Umar ya ce to ko dai ka kawo min wani wanda zai shaida ka akan shi ma ya ji wannan hadisi tawa manya manyan malamai da kuma yan ƙananan yara suna zaune yayi musu sallama aka gaisa yace jama'ar musulmi ga abin da ya faru tsakanina da sayyidina Umar amma ya ce sai in nemo shaida sai wani babban malami a wannan anguwa sai ce ai dukkanmu da ke zaune daga cikin ƙananan matasa cikin sahabbai to nan ma sai ta sake bayyana a cikin wannan hadisi shi ya ruwaito wannan hadisi qala yace khataban nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala manzon Allah yayi khutba yayi jawabi a ya tafi wurin Allah fakhtara ma inda Allah shi wannan bawa sai ya zabi abin da ke wurin Allah cewa ya zabi ya je zauna a wurin Allah abubakar ne siddiqu yana jin wannan magana fabaka abubakrin radiyallahu abubakrin sai ya ce radiyallahu anhu na'am me yasa ba za su ce wa abubakar radiyallahu anhu ba bayan abubakar yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna waɗanda Allah maɗaukakin sarki da kanshi yake cewa radiyallahu anhu zuciyata sai na ce ma yubki hadha shaykh me ya sanya wannan dattijo kuka wannan babban mutum me yasa shi kuka in yakuni Allahu khayyara abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara ma inda Allah idan ya zama wani ba ji ko fakana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa al-abdu sai kuma Abu Sa'idin yace ashe manzon Allah shine wannan bawa shi Abubakar har ya gano mu kuwa 'yan islami ya fi mu ilimi ya fi mu karatu ya fi mu gogewa ya fi mu daɗewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bahaushe ya ce abinda babba ya hango yana zaune yaro ko ya hau tudu baya hangen shi furci da wannan daraja wadda abubakar ya samu a kansu abubakar da shi ake musuluncin nan tintini a duk duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi da shaƙiƙin aboki irin abubakar wanda suka fahimci juna don haka da zara annabi zai rasu kenan to in annabi ya rasu ni yanzu ban da babban aboki kenan abin da ya kai abubakar kuka kenan qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ababakar ya kai abubakar la tabki kar ka yi kuka ka yi haƙuri manzon Allah na lardi rannan sai a ji wani shati guda na daraja abubakar ta bayyana in aka sake shiga wani yanayi gobe sai a ji wani babi guda akan daraja abubakar in aka tsallaka wani wurin sai a ji wani fasali guda akan darajar sayyidina dukiyar shi shine abubakar sai annabi sallallahu alaihi wa sallama anan yayi iltifati littakrim ma'ana madadin ya ce mutumin da na fi jin daɗin dukiyar shi da abota da shi kai ne abubakar baya wurin sai a tambaya waye to to amma nan sai annabi ya magana yadda ko da babu abubakar a wurin kaje kana ba da labarin iyakar wannan jumlar kawai ta isa daraja ga abubakar kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna abota da dukiya shine abubakar na'am abubakar ya cika babban aboki domin annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar sako da sako ne wato kusan sa'o'in juna ne annabi ya girmi abubakar da shekara biyu Abubakar aboki ne wanda da manzon Allah manzon Allah ya ce an amshi tafiyar tare da kai sai ya ce to ni na ɗauki nauyin tafiyar ni zan ba da abinci ni zan ba da dabbobin da za a hau ni zan yi komai da komai dukkan dukiyar abubakar sai da ya ɗauko ta abinda bahaushe ke kira ɗaka da wuri ya zama ya yi ƙarƙab ya yi ƙarƙa da gab ba shi da komi ya koma sai ya ɗibo atamfofi da riguna yana sawa a yana yawon dillaci a gari babban attajiri ne ya ba da kuɗin a yi musulunci kuma saboda mutane ta hasto ababakrin ya ce kuma da a ce zan riƙi wani abokin tafiya zuwa lahira ma'ana da a ce ana riƙe hannun wani in za a tafi lahira saboda soyayya a tafi da shi to da abubakar zan ɗauka shi kaɗai cikin al'ummata a duniya kai ɗan uwana ne wa mawaddatuhu sannan da ƙauna ta musulunci ko ina lahira kana duniya kai nawa ne kai abokin ƙaunata ne a ƙarƙashin haka sai ga wata sabuwar daraja kuma a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yabqayanna fil masjidi babun kar a sake a bar wata kofa a masallaci illa sudda sai an toshe ta illa babu abi bakr sai kofar abubakar ita kadai za a bari duk wata kofa da gwargwadon yadda zai rinka shigowa to manzo Allah ya ce duk a dode su gaba ɗaya a batta abubakar alherin Allah ya tabbata gare ka ya siddiq al-akbar wannan kofa tana nan har yanzu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin nan aka zo sai a ce abatta saboda annabi ya ce abatta kana rufe ta yanzu ba daga abubakar ba kuma yanzu ka koma da annabi kake yi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu yanzu wannan dalili ne akan cewa in an samu wata ainihin wato sare ko wani wurin wucewa a masallaci babu laifi قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم قال سمعت يعلى بن حكيم عن إكرمة عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس الله يتعالى مش يردايتي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر الله أكبر جماعة كن جوانا حديثي shigen wancan hadisi ne amma ka ji ikon Allah wancan hadisi riwayar Abu Sa'id al-Khudri wannan riwayar Abdullahi dan Abbasin amma ma'anar duk ta kare ga abu daya qala Abdullahi dan Abbasin yace رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه من زن الله يا فتو daga gidan shi zuwa ga masallaci a rashin lafiyar shi wadda take ita ce ta ajali asibar ra'asahu yana mai nannaɗe da kanshi bi khirqatin da wani yadi da wani tsumma shine a wata riwaya aka ce dasma baƙin yadi ne yadi ne mai duhu haka aka ɗaure wa manzon Allah kai aka ce saboda tsananin azabar ciwon kai kaga dubi halin da yake ciki rashin lafiya ajali ce ga kai na ciwo aka ce ya kasa tahowa sai da aka riko shi tsakanin hannun dama da hannun hagu aka ɗauko shi aka fito da shi zai zo zai gabatar da jawabi akan abubakar wannan shine final speech jawabin manzon Allah na ƙarshe yayi ne don ya girmama abubakar kamar yadda muka karanto a baya wannan musulunci jama'a duk wanda ya yi alheri ya kamata a faɗa wa duniya ya kamata a yi ishada a faɗa ko'ina a rubuta a yaɗa 'ya'ya da jikoki ko'ina kunne ya girmi kaka duk a jita abubakar ya yi alheri jama'a saboda abubakar ya yi musuluncin nan a lokacin da musuluncin sai mai imani khadija ta yi musuluncin nan a lokacin da sai mai imani abubakar ya ɗiba ya bayar a sadda kowa ya hana khadija ta bayar a sadda kowa ya hana waɗannan bayan Allah jama'a a yi ishada da su a gina masallaci a ce masjidu abi bakr siddiq a gina makaranta a ce madrasatu abi bakr siddiq a samu street babban titi babba ka a samu karami ka a samu off road babba sai a ce shari'u abi bakr siddiq a gina babbar jami'a a ce abubakar siddiq international university a yada sunan abubakar siddiq a saka tarihin abubakar siddiq da ayyukan shi na alkhairi a cikin syllabus yara su tashi su san wane ne abubakar siddiq a nuna musu cewa sa'ad da kuke cewa the labor of our heroes past shall never be in vain sai a ce to abubakar shine na farko ma'ana aikin magabatanmu na gari ba zai taɓa tafiya a banza ba sai a ce to kun san wanda ake nufi da wannan irin su abubakar irin su usman irin su wane irin su wane sannan a zo kansu sardauna da su wane da su wane domin waɗannan su ne heroes na farko da aka fara gani a musulunci mutumin da zai faɗi kalmar shahada a lokacin da in ka faɗa dukanka ake yi mutumin da zai ɗibi kuɗin shi ya bayar a lokacin da kowa ya hana mutumin da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so sai da ya bashi iyakar gwargwadon yadda ake bukata to ku ji dai wannan hadisi jama'a Allah madaukakin sarki ya ƙara wa Abubakar ne Siddiq yadda Abubakar ne Siddiq sai ainihin wato sai Abdullah dan Abbas yake cewa خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة manzon Allah ya fito a rashin lafiyar da daga ita ya rasu rashin lafiyar ajali yana mai ɗaure da kanshi da wani yadi da alal mimbar sai ya zauna akan mimbari fahamidallah ya gode wa Allah wa asna alaihi ya yabi Allah ma'ana khutbatul haja kenan summa qala sa'annan sai ya ce innahu lallai tabbas yadda al'amarin yake al'amarin da ya kawo ni in gaya muku a yau shine laisa minan nasi ahadun a cikin mutanen duniya gaba ɗaya babu wani wanda amanna alayya fi nafsihi wa malihi min abi bakar ibn abi quhafa babu wani wanda ya sakan mini kanshi da dukiyar shi fiye da abubakar dan abi quhafa walau kuntu muttakhidan minan nasi khalila da a ce zan riki wani ya zama shine babban abokin da zan tafi da shi lahira yau da na shirya tafiya lattakhadtu ababakrin khalila da abubakar ne zan tafi da shi walakin hullatul islami afdalu sai dai kuma abota ta musulunci ta fi falala domin ita dindindin ce a ƙarƙashin haka suddu anni kulla khawqatin ku toshe mini kowace kafa duk wani sare ku toshe shi fi hadha masjid wanda ke cikin wannan masallaci غير خوخة أبي بكر أما بند ساران أبو بكر كبان مششي أبو بكر الصديق كينا shin ya halatta kenan a masallacin an samu wani sare ko wata kofa ko ya halatta shine ainihin abin da bukhari yake so ya tabbatar mana daga ƙarshe malam ya ainihin wato yi ishara akan cewa wannan hadisi babu shakka za a zo a tattauna shi da ainihin wato ƙarin sharhohin shi a can gaba amma can ƙarshe sai ce wa qad qila inna zalika min jumlatil isharati ila istikhlafihi kama sayati aidan wannan magana tana daga cikin dalilin da ke nuni akan annabi yana nuni zuwa ga khalifancin abubakar domin a bar kowace kofa sai kofar wane dan ya fi kowa ya ba da kanshi ya yi imani ya ba da dukiya ya ba da kaza kaza kaza sayyidina abubakar kenan Allah ya kara mishi yarda babul abwabi wal ghalaqi lil ka'bati wal masajidi imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan ayi kyamara jam'in kyaure wal ghalaqi kuma a kulla waɗannan kyamara kyaure din a kulle shi lil ka'bati ita kanta ka'aba da take da ƙofa a yi mata kyaure kuma an yi kyauren a kulle shi wal masajidi haka sauran masallatan duniya baki ɗaya ya halatta a yi musu ƙofa a yi musu kyaure kuma a kulle abin da wannan yake nunawa don kada ka je ka ga an kulle ka'aba domin duk sadda ka ji za ka samu ka'aba tana da ƙofa guda ɗaya ainihin dama annabi ya zo ya samu ka'aba tana da ƙofa ƙwaya ɗaya a sama a sama suka sata jahiliya mutanen jahiliya sa abu jahil idan ka zo ba za ka shiga ba sai da izininsu sai annabi ya ce da zai samu iko da sai wa ka'aba ƙofofi guda biyu kuma daga ƙasa ɗaya fuskar gabas ɗaya fuskar yamma a shiga ta nan a fita ta nan to daga baya al'amarin ƙofar ka'aba ya waye gari ya zama na'am ka'aba tana da ƙofa guda ɗaya tana nan a gabas amma ita ƙofar nan tana da ƙyaure kuma ana sa ainihin kwaɗo ana rufe wannan ƙyauren shin wannan rufe ƙyauren ka'aba ya dace da musulunci ko bai dace ba ya dace da musulunci masallatai tun daga masallacin annabi har masallacin binnin kudus har kowaɗanne masallatai za ka ga an yi musu ƙofofi sannan sai a kawo ƙyaure a sa sannan sai ka ga an sa kwaɗo an datse shin datse wannan da aka yi da rufe wannan da aka ya dace da sunna eh ya dace ma'ana saboda me domin a kiyaye alfarma waɗannan masallatai musamman yadda al'amura suka lalace sata da rashin gaskiya ta zo to kai da ba kai ne kake kula da wannan masallaci ba sadda masu kula da masallaci suka rufe sai ka zo za ka yi ibada baka da hurmin ka ce cin da ai masallaci na Allah ne ka jawo aya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada ka je ka buge musu kwado sai a tuhumce ka sai ka kira su ala gafarta malam ina so zan shiga zan yi ibada ne shine nake so a bude mini shikenan in suka ce ba za su bude ba fa sai kai ibada ka a rihabar masallacin amma dai dole lokacin azhar ya ai su bude dole la'asar ta su bude to abinda ake so a ce shine rufe masallaci ba laifi bane daidai ne a rufe shi shine yace babul abwabi babin da ke bayani akan kyamara wal ghalaqi da kuma rufe kyamara din lil kabati ga ka'aba wal masajid da sauran masallatai ko ina suke a duniya qala abu abdullahi al imam al bukhari yace qala li abdullahi ibn muhammadin abdullahi dan muhammad yace da ni حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساج مساجد ابن عباس وأبوابها الإمام البخاري دي تاشي كاو wannan hadisi kun ji bai ce haddasana ba ko to malamai suka ce inda hadisin marfu'i ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai a ce zahiri wannan hadisin ya karanto shi ne ba a majalisin karatu ba kamar yadda na sha faɗa mana idan malamin shi ya ba shi hadisi suna zaune suna cin abinci ko wata harka ta haɗa su ba zaman karatu ba in ya zo baya fara hadisin da haddasana sai ya ce ƙala to amma a nan in ka koma asali za ka ga hadisin ba marfu'i ba ne ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ne to dukkan abin da ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ne bukhari yana da tasarrufi iri iri yana iya share isnadin gaba ɗaya ma a nan hadisi ne wanda yake muttasili wato isnadi ne muttasili domin shi imam al-bukhari almajirin abdullahi ibn muhammad ne don gashi ma karra ya ce wa qala li abdullahi ibn muhammad malami na abdullahi dan muhammad ya ce mini haddathana sufyanu sufyanu ibn uyayna ya ba mu hadisi an ibn jurayj daga abdul malik dan jurayj qala yace qala ibn abi mulaika ibn abi mulaika yace da ni ya abdul malik ya kai Abdulmalik ɗan Juraij laura aita masajid ibn abbasin da a ce ka ga masallatan abdullahi dan abbas wa abuwa baha da ƙofofinsu da sun burge ka me wannan magana take nufi abdullahi dan abbasin yana da wasu masallatai waɗanda ya gina ko waɗanda ake danganta zuwa gare shi ko to gashi har suna da ƙofofi mahallin shahid kenan na fata an gane قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي قال بين الأسوط بين الأسطوانتين بين الأسوانتين قال قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى wannan hadisi sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yarda ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kadima makka manzon Allah ya iso makka daga madina kenan fada'a usman ibn talha sai ya kira wani mutum mai suna usman dan talha shine mabudin ka'aba yake a hannun shi fa fataha baba sai shi usman dan talha din sai ya bude manzon Allah kofar ka'aba sallallahu alaihi wa alihi sallama فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga cikin Ka'aba wa Bilal har da Bilal wa Usamatu ibn Zaid da Usamatu dan Zaid wa Usman ibn Talha da shi kanshi Usman dan Talha wanda aka bashi mabudin Ka'aba a hannu thumma aghlaqa al-baba sannan sai ya rufe kofa ma'ana ko shi Usman dan Talha din ya rufe kofar ko kuma shi manzon Allah da kanshi ya rufe kofa amma a zahiri shi Usman din ne ya ainihin rufe kofa falabisa fihi sa'a sai manzon Allah ya dade a cikin Ka'aba dan tsawon lokaci haka summa kharaju sannan sai suka fito gaba ɗayan su qala ibn umara sai ibn umar yace fa badartu sai na taho cikin gaggawa fa sa'altu bilalan na tambayi bilal fa qala salla fihi na tambayi Bilal me annabi ya a cikin Ka'aba tunda da kai aka shiga aka kulle sai ce annabi ya yi sallah a ciki fa qultu sai na ce fi ayyin a wanne nahiya a wace bangaren qala sai ya ce bainal ustwanataini a tsakanin waɗannan dirkoki guda biyu ma'ana a tsakanin waɗannan gimshikai guda biyu sai annabi ya tsaya tsakanin su sai ya yi sallah qala ibn umar abdullahi dan umar sai ya ce fa zahaba alayya amma sai na manta sai na rabkana an as'alahu kam sallah in tambayi bilal cewa to raka'a nawa ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin yi a cikin wannan ka'aba amma dai na gano annabi yayi sallah na gano inda yayi amma raka'a nawa ne raka'a nawa yayi to sai na manta ban bai wannan ba mahallin shahid anan shine me ka'aba tana da me tana da kofa gashi aka ce faffata halbaba haka ne ko bayan da ya buɗe kofar fa da aka shiga summa aghlaqal baba sai ya rufe kofa don haka in kaga an rufe kofar ka'aba karka ce an yi zalunci an hana kaza in kaga an rufe kofa wani masallaci sai dai kuma wani abu ne ya shigo daban wanda ba addini ba Allah ya kyauta wasu suka ce daga cikin hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rufe wannan kofa ita ce dan kar mutane su zo su yi cincirundo su taru cikin ka'abar har ya rasa ma ina zai samu sukunin yin sallah wasu kuma suka ce a'a a zahiri ya yi haka ne saboda ya samu damar yin ainihin wato sallah ɗin a daidai nahiyar da take fuskantar ƙofa ɗin domin in aka hangame ƙofar to bai halatta kuma ya sallah haka ba don ya zama ba abin da yake kallo kenan ko kun fahimta misali in aka ce ƙofar tana rufe yanzu zai iya kallon ƙofar ya sallah kenan to amma aka buɗe ƙofar fa ina yake kallo kenan domin ai dama zai kalli bangonta ne ya sallata to in ba bango sai ya kalli mai kyauran da ke wurin to kyauran kuma an bude sai wasu suka ce dalilin rufewa kenan malamai kenan babu dukhulil mushrikil masjida babin da ke bayani akan shiga arne cikin masallaci na'am eh ma'ana ya halatta arne ya shiga cikin masallaci kaga Mr. Okonko ko Juliana ko wane ne wane ne da gwargwadon yadda dalili ko bukata ko uzuri ya kama ina fata an gane قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد أبو هريرة الله يقرأ مش يرغيتي بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا manzon Allah ya aika tawagar dawakai kibala najidin su tafi daidai wajen ƙasar najad faja'at bi rajulin sai waɗannan mahaya sai suka zo da wani mutum sun kamo shi min bani hanifa daga cikin ƙabilar bani hanifa ba fa sahabu hanifa ba wannan ƙabila ce yuqalu lahu sumamatu ibn usalin sunan wannan mutum sumamatu dan usalin farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjidi sai suka daure shi a wani gimshiki daga cikin gimshikan masallaci wannan yana nuna mana an ɗauko shi yana arne kuma aka shigo da shi cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka ainihin daure shi a ƙarƙashin haka ya halatta in maslaha ko bukata ta kama ko wani dalili ya kama mutumin da ba musulmi ba zai iya shiga cikin masallaci amma bari mu ji menene mazhabobin malamai akan haka babban malami alhafiz ibnu hajar al-asqalani anan cikin fathul bari yace wa fi dukhulil mushrikil masjida mazahib malamai sun kasu daban-daban game da hukuncin arne ko kafiri ko kirista ko bayahude ya shiga masallaci fa'anil hanafiya aljawazu mutlaqan ahnaf sune mabiya imamu abu hanifa suka ce ya halatta kai tsaye me suke nufi kai tsaye kowane masallaci kuma kowane irin arni ka'aba masallacin annabi masallacin kudus kirista ne bayahude ne mai bautar tsumburbura ne ko ma menene kowane iri kuma masallacin kowane iri shine suka ce mutlaqan wa anil malikiyati wal muzanni da al da, da malikiya da kuma al'imam al-muzani almajirin imamun shafi'i ne su kuma suka ce alman mutlaqan su kuma suka ce an hana kai tsaye arne ba zai shiga masallaci ba kowane iri ne sannan shi kuma arnan shi ma kowane iri ne wa an shafi'iyyati su kuma shafi'awa at-tafsilu bainal masjidil harami wa ghairihi lil ayati suka ce akwai bambanci tsakanin masallacin Ka'aba, aya ta haramta. Ya ayyuhal ladhina amanu ko, innamal mushrikuna najisun, fala yaqrabul masjid al-harama ba'da amihim hadha. Ya ku muminai, arna abeban kyama ne, daga bana ba za su sake kusantar masallacin Ka'aba ba. Shafi'awa sai suka ce to, masallacin ka'aba arne ba zai shiga ba amma masallacin da ba na ka'aba ba fa kowanne ne to arne zai iya shiga kun ji su kuma da suka yi wakila a wata fadar kuma aka ce yu'zanu lil kitabi khassa idan arne ba ainihin wato arne ne mai bautar wuta ko mai bautar gunki ba idan kirista ne ko ba yahude to su kadai ake iya bari su shiga masallaci kowane iri sai malam ya ce wa hadithul babi ya ruddu alaihi amma hadisin da muka karanta na sumama din nan yana tura wannan maganar domin me fa inna sumamata laysa min ahlil kitabi domin sumamatu din nan ba shi daga cikin kiristoci ko yahudawa ba ma guje ne aka kamo shi aka daure shi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin wannan sai mu dawo kan cewa dukkan wani masallaci in dai ba masallacin masjidil haram ba to sai kuma madina ita madina ɗin gaba ɗayanta ce ta ɗauki dokar kasancewa ita ma ta zama harami kamar yadda makka ta zama harami to amma abin tambaya shin zamanta harami ɗin nan ya faru ne kafin wannan arnan a ɗaure shi ko kuwa bayan wannan arnan ne idan kafin a zo a ɗaura wannan arnan ne to kenan yanzu muna da hujjar mu ce to ai kafin a ɗaure arnan dama ita harami ce sai aka zo kuma aka zo aka ɗaura wannan arni don haka kenan ko yau za a iya shigar da kafiri madina kuma har a kai shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuwa ta zama ainihin wato bayan an ɗaure wannan arne ne sannan daga baya madina da masallacin suka ɗauki matsayin harami kamar yadda ka'aba ta ɗauka to sai zama kenan daga baya tunda ta zama harami tare da wannan masallacin na annabi sallallahu alaihi sallama to arne ba zai shiga wannan masallaci ba kenan to wannan magana ce wadda iya bincike na ban ga abin da malamai suka ce ba wallahu alam dangane da shin wannan sumama an ɗaure shi ne bayan madina ta zama harami ko kuwa kafin ta zama harami domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya haramta makka a bisa harshen annabi ibrahim ni kuma ya haramta madina a bisa harshe na to yaushe ne wannan haramcin ya faru shin bayan an haramta madina ne ta zama harami sannan aka ɗaura wannan to kun ga kenan har tana harami an ɗaure shi ko to yanzu ma za a iya kenan amma abin da na ga fatawar mafi yawancin malamai ta fi karkata ita ce hatta madina da masallacin madina to waɗanda ba musulmai ba ba za su samu shiga wannan wurin ba to wannan maganar insha Allah ta'ala ita ce daidai a ƙarƙashin haka makka kafiri ba zai shiga ba to masallacin ka'aba ma kafiri ba zai shiga ba madina kafiri ba zai shiga ba to masallacin ainihin madina ma ba zai shiga ba kenan sai ya zama yanzu asalin haramcin ne kenan ya babbake su daga ainihin shiga wallahu alamu ina ganin wannan fatawar ita ce mafi yawancin malaman kasar Saudi Arabia suka ɗauka shi yasa zaka ga da ka zo daidai inda zaka shiga yankin ainihin Madina sai ka ga an sa iyakar nan ne wanda ba musulmi ba ke iya tsayawa sai yayin nan sai ka ga an nuna wani aro in har zai je wata mu'amala to ga inda zai je mu'amala nan bata shiga cikin harami ba kenan ba a barin su suna shiga cikin Madina wannan magana ita ce daidai wallahu alamu aka ce saboda tsare alfarmar waɗannan wurare da kuma barin su su yi cuɗani a waɗannan wurare to zai zama akwai barazana dangane da makomar waɗannan manya-manyan wurare masu alfarma ina fata an gane to sai dai abin mamaki wata rana aka tashi gyara game da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai haka aka rufe ido aka ba da fatawa cewa aka ɗauki kafiri aka shigar da shi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gama aikin shi da kanshi ya ja baya ya dubi masallacin ya dubi al'umman musulmi da yadda suka kafa suka tsare akan ba wanda zai shiga wannan wuri amma yau gashi shi ya shiga sai ce musulmin duniya suna buƙatar su ci gaba na'am lallai ne amma wannan magana Allah ya ji kan sarki Fahad da gafara ta girgiza shi kuma ya yi aiki a kanta yadda yanzu ƙasar ba ta buƙatar wani injiniya game da gini ko game da zane ko game da wani abu wanda ya shafi aikace-aikacensu irin wannan ɗan ƙasar waje ba sa buƙata saboda sun ɗaukawa kansu alwashi in dai kuɗi suna magani da ikon Allah suna yi kuwa suka ce to za su yi musu magani don haka suka rinka tura 'ya'yansu suna yau karance-karance akan abubuwa don haka duk waɗannan ayyuka da mashara projects da ake yi da menene duk 'ya'yansu ne suke zama suke yi wannan ita ce manufar mu jama'a ku je ku yi karatu in kuka je kuka yi karatu mu zo mu raya kasar mu mu gyara kasar mu kuma in kuka yi karatun ku bar musu tunanin su can ku shigo mana da karatun kawai ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi kun ji wannan babu raf'i sauti fil masjidi babin da ke bayani akan hukuncin ɗaga murya a masallaci ya halatta ko bai halatta ba mun fara karantowa a can baya ko ɗaga murya a masallaci asali ba shi daga cikin ladabi amma in larura ta kama ta wa'azi ko bayani ko kuma wani tsautsayi ya faru an yi wata kayaniya to ba haka aka so ba amma asali ana so mutane su sassauta muryoyinsu a cikin masallatai قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجع كو جع هكني قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل wannan mutum mai suna yazidu dan husaifa ya ce ina tsaye a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine abin da yake nufi da ya ce al masjid ina tsaye cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa hasabani rajulun sai wani mutum ya jefe ni da tsakuwa fa nazartu sai na daga kai sai na duba fa idza umar ibn al khattabi sai naga ashe umar dan khattabi ne fa qala sai umar ya ce izhab tafi fa'tini bi hadaini je ka zo min da mutanen can guda biyu faji'tuhu bihima sai na zo mishi da waɗannan mutane guda biyu wasu mutane ne guda biyu sayyidina Umar ya ji su a cikin masallaci suna ta kakkawa suna ta daga muryar su shine sai sayyidina Umar sai ya dauki tsakuwa sai ya jefi wani wanda yake dan gari ne sai ya waiwayo sai ya ce tafi ka kira min waɗancan mutane guda biyu qala da suka zo sai Umar ya ce man antuma suwaye ku daga ina kuke aw min aina antuma ko kuma daga ina kuke qala sai suka ce min ahli ta'if mu ‘yan ta'ifa ne, ta'if gari ne can sama da makka haka yake. Kala sai ce, laukuntu ma min ahalil balad, da ‘yan garin Madina ne ku la'auja'atu kuma, da na yi muku duka hannaji muku. Tarfa'ani aswata kuma fi masjid Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam kuke ɗaga muryoyinku a masallacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama? Aka ce saboda sanannen abu ne sayyidina Umar ya sha yin faɗa yana yin gargaɗi akan haka. don haka ya ce da 'yan gari ne ku wato kun sani kun take sani amma da ya zama ku baƙi ne fa to sai zan ba zai hukunta ba a ƙarƙashin wannan da road safety da 'yan sanda da 'yan checking point duk wata doka da aka sa ta sabuwa ba a gaggawar hukunta mutane a kanta ya kamata ku gane tsari na musulunci yau ne aka sa hular kwano sai a yi kamar wata biyar ana amfani da kafofin yada labarai ana tunasar da mutane yau ne aka sa dokan nada seat belt wato belt da ake daurawa majanyin damara na direba ko na fasinja ko na wane ne sai a yi wata da watanni ana ta sanarwa a yi ta ainihin za a fito ne da gargadi kai yi fakin kai ma yi fakin amma kai malam baka san cewa an sa dokar abin nan ba sai ce wallahi na abin nan to samu gani in ya sa to wuce amma in muka kama ka to za mu ɗauki lamba kan muka kama ka za mu ci tararka haka za a yi ta yi da haka ake horar da mutane Allah ya ji kan wani aboki na ba dan ya mutu ba yake cewa inda muka gode Allah Allah ba irin dan sandan Najeriya bane na ce mishi me yasa yake Allah ba yana fake bane yana jiran kai laifi ya kama ka yana jiran ne in ma kai ka tuba yace amma dan sanda sai tsaya kwanar da za ka yi laifin dan ya kama ka dubi mutanen road safety sai su dubi wani sharp bend wata kwana wadda za ka zo cikin gafala kana zuwa sai a tsaye da kai kamanta wai kar ma ka hango su ka gyara so ake kai laifin to mun gode Allah da ya zama Allah ba haka kake ba Allah mun gode maka ina fatan mun gane wannan yana daga cikin principle da ake ɗauka na leadership wato tsari na gudanar da shugabanci shine sai a faɗa wa mutane doka ai ta sanar da su ai ta sanar da su sannan duk wanda ya karya sai a tabbatar da cewa yana sane ya karya in yana sane ne to ya cancanci a horar da shi a'a bai sani ba to me za a yi sai a ainihin jakunan shi shi yasa ya ce da ku yan garin nan ne da na yi muku kaza na yi muku kaza amma tun da ku ba yan gari ba ne babu komai jama'a kun fahimci wannan da kyau munasaba akan haka shi yasa a wurin karatun nan namu muna da tsare-tsare waɗanda in aka kira wani wa'azi wanda jama'a baƙi daga anguwanni daga wurare waɗanda ba su saba zuwa ba za su zo shi yasa sai in ce to yau duk wasu dokoki da tsaurara da kuka saba sai ku bi mutane a hankali saboda wani bako ne bai san ana tsallaka can ba bai san ba a zama can ba bai san ba a fakin can ba kar a kama shi a hankaɗe shi da babur ɗin shi ni tashi sai ba da mugun rahoto game da ku don bako ne bai saba zuwa ba amma wannan ya saba zuwa da wahala ya saba dokar in kuma ya saba fa sai kaga ya ce a yana kokarin ya cire takalmin shi ne ba wurin ko makamantan haka ita asalin doka ba ana sawa ba ne don mutane su taka ta a doke su ana sawa ne don mutane su kiyaye ta tsari ya ci gaba da gudanuwa ina fata an gane jama'a kun ga ƙarin munasaba akan haka daga lokacin da muka yi protecting kasusuwanmu na rediyo da video yau shekara uku kenan sai da muka yi ta sanarwa muka yi ta sanarwa muka yi ta sanarwa muka yi ta sanarwa wasu suna ganin wannan abun ba da gaske ba ne wasu suna ganin wannan abun shirme ne wasu suna ganin waye shi bayan an buga na wani an buga na wani ma waye shi muna ta gaya wa mutane muna ta gaya wa mutane saboda wannan shine tsari na gudanarwa to wanda ya taurin kai shine sai mu sa a kama shi yanzu haka wani yana can a kulle zai fuskanci shari'a an yi juyin duniya mun ce a'a ya sani ya sani don sai da wani ya gaya mai ya ce shi shi ya yi din ba wanda ya isa amma sai da muka baiwa jama'a haƙƙinsu har maganar ta yaɗu dun Najeriya da Nijar da sauran ƙasashe har wasu malamai suna bugo waya yaya za a ce an tare kaset kada kowa ya buga sai muka ce eh haƙƙinmu ne muna da haƙƙi ai don me mun sai kayan aiki mun ce mu za mu abinmu wanda yake so ya zo ya sara a wurinmu alright to kenan in ka je kai ka buga kai ka je ka ce kana so ka yaɗa addini kana so ka yaɗa addini da gaske eh to ka zo ka sai irin kamerar da za a gaya ma da irin kaza da irin kaza da duk wahalhalun da ake yi za ka iya yi ba za ka iya ba ashe ba da gaske kake ba kuɗi kake so ka samu ka fake da cewa kana son ka yada addini dan haka mu za mu yi karatun mu mu za mu sai kamera mu za mu sai komai mu za mu sai komai mu za mu sai komai sai muka ce kada kowa ya taba mana duk inda kake in kana buƙatar za ka sara za a baka a bisa sari sannan za a aika maka garin da kake so shikenan ya isa to amma copyright violation menene menene doka ce yanzu ran nan da alkali ya tsaye da shi wannan da ya abin nan cewa ye za a iya maka ɗauri na shekara goma sha hudu to mutane suna da taurin kai ne kuma abin da ya ja musu taurin kan shi ne zafin kai ne ya ja musu taurin kai zafin kan kuwa shi ne wane ne shi albani albani ba kowa ba ne shi ya sa ɗin ma ya ce ka abu ga mishi ba kowa ba ne kuma tunda ba kowa ba ne don me za ka buga ka je ka buga na waɗanda suke su su ne ko kuma su sun yi izini amma muna son ne komai namu ya tafi a bisa tsari jama'a Allah da kanshi da ya saukar da annabi Qur'ani mai ce inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mu za mu tattara maka shi a kirji kuma mu za mu karantar da kai shi to mu mu za mu da'awar mu kuma mu za mu yaɗa ta ni kadai ne ba a saka kasusuwa na a gidajen rediyon Najeriya ni na hana in ba tashar rediyon Andaza da ta dutse da ke jihar Jigawa ba sai ta Bauchi su ne kadai ne wa izini in ba haka ba duk inda kaji an sa sai tashar ABG cable da ke Sokoto in ba haka ba duk inda kaji an saka kaset dina ya saba doka ta in za ka sa kaset dina sai dai ka same ni ina da nawa tsari ba lallai ne maka ba akwai malamai sun saki haƙoƙinsu za ka iya zuwa ka ɗauki ko na waye ka sa amma in dai na albani ne matsalar ita ce yadda na shirya zan karantar haka na shirya zan kuma yaɗa da'awar da izinin Allah cewa da'awa ba ta yaɗuwa wannan ba matsalar ka bace tunda da'awar ni ne nake yin ta to batta amma so ake komai ya tafi a bisa tsari amma yanzu irin wannan barankada ma da ahalin sunnan Kano da almajiran Malam Ja'afar na Kano da na Maiduguri da na Bauchi suka bar 'yan shi'a suka yi fata-fata da kasusuwan Malam Ja'afar a cikin shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi ko biyu. Irin wannan baranka da mar haka ahalin sunna za su zauna? Kana kallon kaset ɗin Malam Ja'afar na bidiyo amma murya wata ce daban? Kana cikin jin karatun da ake a Bauchi sai ka ji karatun da aka yi a Maiduguri ya shigo? su ahalin sunna ba sa yada sunna da malam Ja'far ya abin nan sai yan shi'a dan haka mu gaskiya duk wanda ya taba mana resources din mu za mu kai shi ga hukuma ne hukuma kuma a shirye take ta ba mu dukkanin alkawarin cewa za ta hukunta shi a bisa yadda doka ta ce na biyu mu kuma muna da lauyoyinmu dan haka duk wanda zai tsogala to ya san cewa ya shirya domin shi wannan yanzu yana ta haɗo malamai yana ta haɗo malamai yana ta wasuli to ashe kaga bai shirya ba na fatar mun gane so da haka ya kamata jama'a su sani duk waɗannan karatuttuka duk wani wanda a duniyan nan kowaye bai rage ba ya ce wai na yi mishi izinin ya buga kaset ɗina kowaye a duniyan nan ƙarya ike yi duk inda kaga kaset ɗin mu kawai zaka ga sautu salafiya su ne kawai muka yi wa izinin za su yada iyakarta kenan wanda yake so ya zo ya tsara kasar ɗin Ali Abdullahi Jabir da kasar ɗin Shuraib da kasar ɗin wane da wane a nan ƙasa ake bugawa ba a Najeriya ake bugawa ba a Saudi Arabia ake bugawa amma kuma zaka je shaguna ka gani an saro daga Saudi Arabia an zo an sa ana sayarwa ya aka aka iya saro adadin da zai wadatar da Najeriya balle nan yanzu ma'aikata ce sukutun da guda nake ginawa ta wannan aikin ba aiki ne da muka ɗauka da wasa ba ma'aikata sukutun da guda ta wannan production ɗin saboda mun ɗauki abin da gaske ne don haka mu za mu yaɗa da'awar mu mu za mu yaɗa komi namu ba mu buƙatar kowa ya kai hatta akwai shugaban gidan rediyo ya ce me yasa ba za a sa tafsiri na ba na ce a tunda dai ana sa na malamai ya isa komai namu muna da shi akan tsari kuma in ba wannan lokacin da muka tsara yayi ba ba siyasa ba ce an sawa ne an sawa ne mu ma sai an samu ba ma so muna da namu tsari duk abubuwan da kuka ga muna gudanarwa na da'awa jama'a muna da database da muka tsara komai namu game da kaza insha Allah ga manufar mu game da kaza ga manufar mu to yaya zami mu cimma wannan manufar sai kuma mu rubuta to ga yadda zami ga yadda zami ko Allah ne ya ɗauki ranmu waɗanda muke tayarwa da ikon Allah za su ci gabar har a kai ga tabbatar da wannan umniya ba ka ga Muhammad Nasir Din Albani kimsa wa ɗaliban shi kamata ya a samu wata tasha wadda dare da rana karatun Qur'ani a lacca ne kawai ya faɗi kamata ya a samu wata tasha dare da rana karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan bayan ya rasu da yan shekaru sai ga tasha ta faru ana ta karatun alqur'ani Qur'anun yutla ana al-laili wa atrafan nahari sannan sai me sai kuma qanatul majdi lil hadisin nabawi hadisan manzo Allah ake karantawa laila nahar taqrib taqribul lis sunna baina yaday al umma dama taken project din kenan na albani shine me gabatar ko kusantar da sunna ga jama'a sunna da ta yi nisa sai dai ka rinka jin labarinta to yanzu za a kawo maka ita har cikin ɗakinka ka gashi nan Allah ya tabbatar saboda haka mu ba gaggawa muke akan a'a an buga wani na wani an yi wani na wani sai an yi na wani wani an buga wani ana sa tafsirin shi ba siyasa bace jama'a in ba haka ba za mu iya tasawa amma muna da tsare-tsaren mu don haka kowa ya ja kawai ka ja ka ce waɗannan mutanen yadda aka sa wa ashabul kahfi ido to a sa wa mutanen nan su ma ido kawai ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu وهكا جماعة كنجي قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره عبد الله بن كعب بن مالك يتي للي ما هيفينش ميسونا كعب بن مالك يا باش لاباري أنه تقاضى ابن أبي حدرد بنشي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil masjidi a cikin masallaci ma'ana kamar yadda muka bayyana ran nan da muka karanta hadisin shine wannan mutum ya zama mai taurin bashi har ya take bayyana sami'aha har sai da ya ji muryarsu a cikin ruwa da muka yi a baya hatta sami'ahuma har sai da manzon Allah ya jiyo su su biyu dalili akan sun daga murya ko wa huwa fi baitihi alhali shi yana cikin gidan shi fa ya ka'ab ya kai ka'ab dan malik ya kai ka'ab qala labbaika ya rasulullah ka'ab yace na'am ya manzon Allah ina amsa maka fa ashara bi yadihi sai manzon Allah ya nuni da hannun shi an da ishatra min nawa ne ko yaya aka yi dai ka yafa rabi yanzu miliyan ɗari ne fa ka yafa miliyan hamsin amma sahabbai sun yarda da manzon Allah sallallahu shi ko manzon Allah ya san su yan halal ne ba za su bashi kunya ba balle ya ce ya manzan Allah raira musma'in wara'ina layyan bi alsinatihim wa ta'anan fiddini sahabbai cewa suke mun ji mun bi kafirai da munafikai su ne suke cewa mun ji ba mu bi ba wai ma shi me ya hana ya ji sai manzan Allah ya ce kum kai kuma tashi faqdihi tafi ka je ka nemo inda zaka biya rabi ka biya haka manzan Allah ya yi dattaku sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu dauda ya ruwaito hadisi sahihi wata rana la'asar sakaliya ta yi manzo Allah ya daga kai ya gan shi wannan sangwame man kato in ka ba ka bashi gobe ma dawowa zai yi to kai ba za ka huta ba kenan manzo Allah shine ya fara kawo better life be free ba a neman musu yadda za su ginu ya zo ya ce a bashi kudin cefa ne in aka bashi yau gobe fa jibi fa sai manzo Allah ya ce kai baka da komai ne a duniya sai ya ce ba wani abu sai buzu da muke kwanciya a kai da kuma matashin kai shi ba sai ya ce wa zai siya kaji za a sai da gidan shi gaba daya ai ce fa ne wa zai siya sai wani ya ce dirhami biyu manzo Allah ya ce babu mai ƙari sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce dirhami uku sai manzo Allah ya ce kawo ya je ya ce fa ne na dirhami daya ya dawo hankali ya kwanta manzo Allah ya ce dauki gatarin da ya dauka ya ce saba ya saba sai manzo Allah ya ce mishi awalil madina dajin oda ma'ana ka tafi daji ka je ka saro ice kana sayarwa ya ce an ɗiba an baka da kunya balle an hana ka in aka baka ka ji kunya balle ka tambaya ba a baka ba daga ran nan manzo Allah ya saman mai hanyar cin abinci kuma yana wannan sana'a yanzu har ya ɗinka sabuwar riga yana saman musu ayyuka bane mu muna tare da matasa muna kuma sane da irin tunanin su duk wannan tunani na dogon buri da ya shiga matasa duk wata mota da ta wuce fa sun san sunanta sun san C-class sun san samar musu da yanayin da zai samar musu da aikin yi ku dubi ƙasar indiya mana ƙasar indiya kowa ya san film production suke yi gaba ɗaya yanzu sai aka yi switching matasa sai suka koma computer science dukkan mutumin ɗora shi akan hanya daga america sai kaga ana kawo mutanen ƙasar indiya aiki saboda me za ka sami yaro ɗan secondary school ne zai iya designing program ɗin da zai running kamfanin coca-cola wannan program ɗin in ya samu miliyan biyu yaye mutane sun iya kwamfuta kowa a sai mai kwamfuta da janareta a kawo naira dubu kaza a bashi wanda zai ɗan fara ku sake su ku ga alherin da zai faru a ƙasar sannan noma in ka fita nan tun daga dutsen abba har ka isa rigaci a ce nomawa ake yi sai fa mun ba da zakka mun sayarwa wasu jihohin da wasu ƙasashen sannan matasa za su samu aikin yi sannan ga sana'o'i nan birjik irin na kifin zamani din nan to amma idan suka dame mu a can layin mu da na taso fa da muka kafa wani kwamiti a ƙarƙashin ƙasa sai mu gano wasu matasa ne 'yan layin ake amfani da su domin a tapping information a samu labarai yau wane ya dawo wane ya shigo da jaka wane ya shigo kaza sai barayi su buga maka su a anguwar su suke ɗibo musu bayanai sai ga yaro ya zauna baya aikin komai amma yana sa komai yana rike da hansan mai tsada yana kaza yana kaza sannan ku dubi harkar luwaɗi yanzu harkar luwaɗi ta zama ruwan dare yadda 'yan mata na'am gwamnati kullum tana cewa an faɗi haka an tona mata asiri an yi kaza an yi kaza amma gaskiya abin da ya kamata hukumomi su yi dangane da matasan Najeriya ba su yi ba jama'a tsakani da Allah waɗancan matasa na guda goma da matasa a gari kuma kowa bai da aikin yi ne gari ya waye bai san inda zai je ba rana ta yi bai san me zai ci ba dare ya yi bai san me zai ci ba yanzu a Benin City ba abin da suka ɗauko ba kenan kidnapping duk rashin aikin yi ne saboda haka lallai ne sai an samarwa da matasa cikakken aikin yi ƙasa za ta zauna lafiya in ba haka ba waɗannan fitintunu na 'yan boko haram wallahi sai dai su ta canza salo ya haddace yana nan sai ya ce arabiya haram don haka kun gama da 'yan boko haram ku dawo 'yan arabiya haram ana nan wata ran kuma wani ya zo ya ce shi kuma wani abin haram haka kawai shi ne rashin aikin yi ne a bauchi wani yaro kawai ya rike abu haka kawai talauci da yunwa sun dame shi wai sai haka ya ce wallahi zai busa wai kahon mutuwa zai busa kowa ma ya mutu na'am eh na'am na'am na'am na'am na'am daidai ne wallahi daidai ga basawa dinnan har na isa makarfi manya-manyan filaye ne ga sanan na ce to ai wannan ya za a ce akwai talauci ne ga filayen noma za a iya noman rani za a iya na damuna za a iya kaza za a iya kaza fama fitintunun da muke fama da su an watawa da waɗannan dagatai da waɗannan masu anguwanni waɗanda su ne suke zaune da mutane a cikin gari a san waye da waye ya kamata a yi wa kaza amma lallai hukuma tana cikin ainihin wato garari game da matan da da ba wannan suke ba da sharrin da za su yafi haka ku duba da kyau ku gani jama'a duk inda ka je zaka ga matasa da yara ƙanana sun fi yawa fiye da manya Allah ya taimake mu al-Imam al-Bukhari ya ce da za a yi wani taro ko za a yi karatu ko za a yi wani darasi sannan da zama a masallaci ka zo ka zauna a masallaci ba lokacin karatu ba ba lokacin wa'azi ba ko ka kwanta a masallaci ina hukuncin haka ya halatta قال حدثنا مسدد قال حدثنا بش Abdullahi dan Umar ya ce manzon Allah yana zaune akan mimbari a masallaci sai wani mutum ya tambaye shi ya ce ya manzon Allah ya kake gani yaya ake sallar dare sai manzon Allah ya ce raka'a biyu ake ai sallama raka'a biyu ai sallama raka'a biyu ai sallama fa idza khashiya subha idan mutum ij'alu akhira salatikum bil laili witran ku sanya ainihi wato Abdullahi dan Umar ne kasance yana cewa sallar ku ta ƙarshe a dare ta zama witiri fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama amara bihi saboda haka manzon Allah ya umarni da shi zama gashi aka ce wa huwa alal minbari manzon Allah yana zaune a masallaci yana me kenan yana zaune a cikin masallaci ya halatta ka zo ka zauna a masallaci قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر الله يقارى مسير دائتي للي ونمتن يازور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب ألوكة النبي أنا خطبه faƙala sai mutumin ya ce kai fa salatun laili yaya ake sallar dare la a matsayin mara qala al-walid ibn kasir al-walid ibn kasir yace haddathani ubaidullah ibn abdullah anna ibn umar haddathahum anna rajulan نادى النبي صلى الله عليه وسلم نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونمت يا كرايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa huwa fil masjidi a halin annabi yana masallaci mahallin shahid kenan yana zaune ko قال حدثنا عبد الله بن يوسف صحابي ne mai suna Abu Waqid al-Laythi yace wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a masallaci mahallin shahid kenan fa aqbala salasatu nafarin sai mutane uku suka taho wurin da yake fa a cikin su sai ya ga wurin zama a cikin jama'a sai ya shiga ya zauna wa ammal akhar ɗayan kuwa fajalasa khalfahu sai bai samu wurin zama ba sai ya zauna a bayan jama'a falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala da manzon Allah ya gama jawabi fa awahu Allah ɗaya daga cikin ukun sai ya taho ga Allah sai Allah ya rungume shi shine wanda ya ga wurin zama sai ya shiga ya zauna wa ammal akhar ɗayan kuwa fa fastahaya sai Allah ya bashi baya shi ma Allah ya kawo mishi da kai wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo shi ne don ya nuna mana halaccin zama a masallaci ko to haka abin yake ya halatta ainihin a zauna a masallaci sai dai kuma hadisin sai ya zo da wata karante wannan kuma abu ne da ya kadaitu da shi amma dai siffa ce daga cikin siffar shi amma kaka ce baya jin kunya karka karkatar da ma'anar kada kuma ka ainihin fassara ma'anar ta hanyar buga misali babul istallaci sai kuma ya ce wa maddin rijili da kuma miƙe ƙafa to wa maddin rijili ɗin nan babu a wasu nuskoki ko wasu nuskoki nasu babu ko aha to akwai dai nuskokin da babu na faɗi haka ne saboda in wani ya ji babu to nuskar shi zama ai kwanciyar ribda ciki bata halatta ba a gida ne ko a masallaci ko a ina annabi ya siffanta ta sallallahu alaihi sallama da cewa kwanciya ce ta yan wuta kamar zama ne zaman dafe annabi dai ya hana da alƙibla ne ko ba a fuskanci alƙibla ba duk wannan ya halatta قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا عاصم almazini mazini al'ansari abdullahi dan zaid wannan mai kiran sallah wanda ya mafarkin kiran sallah annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mustalqiyan fil masjidi ya ga tsarin istiraha kenan hutawa kenan wa an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib qala sa'id dan musayyib yace kana umaru wa usmanu yaf'alani zalika سيدنا عمر دا عثمان الله عليه وآله وسلم كان لبيان الجواز النبي يا هكا ندن ينون يا حلتا don haka ya halatta in ka je masallaci zaka iya kwanciya ka ainihin wato yadda ka so ka dan shakata wa kana zalika fi waqti listira mutane da yawa a masallaci sai ya zo ya irin haka dan idan a cikin mutane ne annabi yana zama cikin mutane ne zama da natsuwa dan haka sai a kiyaye wannan ina fata an gane qala al-khattabi khattabi yace wa fihi jawaz ya halatta ka zo masallaci saboda an sa AC ka kunna AC ka sha tunda babu a gidanka ka sha albarkan masallaci in baka iya kunna ba ka samu yan zamani ka ce kai ku kunna min abin nan ina fata an gane kwarai da gaske wa qala daudi jira matukar bai yi kari ba za a rinka rubuta mai lada mala'iku ne mai addu'a ana ɗaukaka darajojin shi aka ce ba sai lallai wanda yake a zaune ba ko a kwance ne ka kwanta hakan kana samun wannan ladan Allah ya taimaka wannan ararin babin da ke bayani akan a gina masallaci a gefen hanya amma ba tare da min ghairi dararin nasi ba tare da cutar da mutane ba ba za ku je ku zabtari rabin kwalta masallaci a gefen gida ko masallaci a gefen shago babu laifi matuƙar ba zai ci haƙƙin hanyar jama'a ba. Wa bihi qala hasan wa Ayyubu wa Malikun. Wannan ita ce fatawar da al'imamu Hassan ya halatta yin haka ɗin jama'a. A samu masallaci a gefen gida a yi wanda zai zama ba zai ci haƙƙin hanya ba. To bari kuma mu ji abin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ba mu labari. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتي لم أأكل أبوي إلا وهما يدينان الدين عائشة تتي ني tashi na ga iyayena kawai suna addini ta tashi sai ta gansu ai su dama musulmi ne zaka ji dalilin da yasa ta kawo haka sai ta ce walam yamurra alaina yawmun illa ya'tina fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama babu wata rana da za ta zo sai manzon Allah ya zo gidanmu kai tashi anan kwarai da gaske domin daga cewa safe da yamma annabi yana zuwa gidansu ta ce sai kuma abubakar ya ga ya dace ya gina masallaci a kofar gidan shi za mu zo mu karanta cikakkiyar riwayar wannan hadisi da ya masallaci a kofar gidan shi ana taruwa ana karatu ana wa'azi matan mushrikai da 'ya'yan mushrikai suna taruwa suna jin karatu sai abin ya girgiza manyan gari manyan gari suka ce to abubakar zai kwashe jama'a abubakar zai kawo tashi hankali abubakar kaza da shi a hanya mai suna ibnu da ginna sai ya dawo da shi ya ce ina za ka je ya ce an ce ba a so in yi ibada ni kuma ba zan zauna ba sai da ibada shine na rufe masallacin zan tafi inda zan samu salari in yi ibada ya ce koma irin ka baya fita kuma ba a kore shi da ya taso abubakar ya zo gaban ka'aba ya ce jama'a na haɗu da abubakar zai fita amma na dawo da shi ya ci albarkaci na suka ce to shikenan mun baka wannan darajar to ana nan sai na abubakar ne siddiq da ya dawo sai ya masallaci a cikin gida da ya masallaci a cikin gida yana nan yana nan tafiya ta tafiya sai abubakar ya ga to ai ba wani dalili da zai sa yanzu tun da na yi ƙarfi na samu ɗalibai na samu masu saurare to ba za a tsaya ana sallan nan ana karatu a cikin gida ba sai dawo masallacin can na waje sai ya share shi amma saboda abubakar dattijo ne dan kai ya jaza wa wancan ibnu da ginna matsala sai je ce to ibnu da ginna na gode alfarmar da kai mini amma yanzu na mayar maka alfarmarka ya ce to ya za kai ka zauna a garin ya ce na zauna cikin alfarma Allah to masallaci fa ya ce masallaci na buɗe abuna yau da almuru ma zan fara karatu ina wa'azi a ciki haifi abubakar ya zo ya share masallaci ya fara karatun alkur'ani matan mushrikai da 'ya'yan mushrikai suka sake dawowa duk labari ya yadu aka rasa yadda za a yi da abubakar haka har abubakar ya yi karfin da sai dai lokacin hijira da ya baggari to shine anan sai aisha take cewa sun badali abi bakarin fabtana masjidan bifina idarihi sai abubakar ya ga ya dace ya gina masallaci a kofar gidan shi mahallin shahid kenan in kai masallaci a kofar gidanka ai kun ga zai kai ga hanya ko to amma aka ce karkace haƙƙin hanya shine mahallin shahid fa kana yusalli fihi wa yaqra'u alqur'ana yana yin sallah a cikin wannan masallaci yana karatun alqur'ani fa yaqifu alaihi nisa'ul mushrikina sai matan mushrikai sai su zo su tsaya su suna jin karatun abubakar wa abna'uhum da 'ya'yan mushrikai ya'jabuna minhu suna mamakin karatun abubakar suna sha'awar abin abin na burge su wa yanzuruna ilaihi suna kallon abubakar ba yanzu aka fara ba fa Allah ahli sunna ku daina jin kunya yada sunna ku daina jin kunya dan an yanyame ku ana kallon ku dan ana nuna ku ba ba wani dalili da za ku ji kunya ina fata an gane baka ji yan karin magana zamani ba suka ce me shege mata goya balle mai uba ma'ana wai shege ma ya fi mai uba to mai bid'a ma ya fito ya nuna bid'a shi bai ji kunya ba balle mai sunna sayyidina abubakar gashi aka ce matan arna da 'ya'yansu suna kewaye shi suna sha'awa suna abin yana burge su suna kallon shi kuma wa kana abubakar rajulan rajulan bakka'an abubakar ko mutum ne mai yawan kuka ai ɗazu ma mun ji kukan shi ko la yamliku ainihu idza qara alqur'ana matukar yana karatun alqur'ani to baya iya sarrafa idan shi yanzu nan sai imani ya taso sai ya fara ainihin kuka fa afza'a zalika ashrafa quraish min almushrikina sai wannan abin ya firgita manya-manyan quraishawa daga cikin mushrikai sai suka firgita me dalilin firgitar su ƴaƴansu da matansu za su musulunta jita-jitar da ake yadawa akan abubakar da umar da sauran sahabbai in ka je gida za ka faɗi kaza sai matarka ta ce na je tun da dama ba matan kulle ba ne ba za ta faɗa maka ban za ta je sai dai ka wuce ta ke na gani ɗazu wurin wa'azin abubakar ta ce eh kai ma ba daga wurin shan giya kake ba ni dan na je na ji wa'azi kai wallahi jama'a in ba mutanen kirki ba babu masu yada sunna jama'a sam ku daina jin tsoro a nuna ku a ɗau hoton ku a faɗa wa duniya ku kuka ce kaza ku kuka yi kaza ku kuka yi kaza ku kuka yi kaza ba mugun abu bane abin da ake so ya zama akwai ikhlasi a rai ya zama akwai dan Allah akwai manufa a yada addinin Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a saboda yadda lokaci ya kure a nan za mu saurara insha Allah ta'ala lallai wannan mako mun yi karatu dan an yi wajen kasar biyar ko kasar shida